إحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata hudu ga watan almuharram hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyu ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin risala muna shafi na nawa shafi na nawa arba'in da biyar باب في الصلاة سواء أها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا باب في صلاة السفر نعم wannan babi ya bashi cikin sallan tafiya wa man safara masafata arba'ata burudin wato zai kawo mana hukunce-hukuncen tafiya da sharaɗin tafiya da fagen tafiya da sauransu ya ce wa man safara masafata arba'ati burudin duk mutumin da ya yi tafiya fagen burudi hudu kowane burudi yana ɗauke da mil goma sha biyu to in je tafiyan mutum ya kai burudi hudu ma'ana mil sha biyu so hudu وهي إتجه ثمانية وأربعون ميلا من أربعين تقوس فعليه أن يقصر الصلاة وأن متم يتشنشن تعقريشي يرجي صلى صلى داك ركا هدو يرجي تا يداو لإتا فليسليها ركعتين يصلى تا ركع إلا المغربا sai dai magaruba ita kan fala ya usurha ba zai rage ta ba ya ga yanzu anan ya kunshi sallah biyar din gaba ɗayan kace bai yasa bai ce asuba ba sai mu ce ya ce falli salli haraka ataini saboda haka ita asuba da maraka biyu ce ita ba kasaru magaruba da take raka uku ma ba kasaru saboda babu rabin raka'a a musulunci ita kuwa magaruba an ce za a raba ta ai kaga zai zama raka'a ɗaya da rabi kenan in ka sha to a mai da ita biyu mana tun da sauki ake so sai mu ce to ai akwai ma'anan wannan raka ɗayan na wutirin akwai ma'ana na tajididin tauhidin mutum kullum ana so ƙarshe na yini ya zamo ainihin akwai tauhidi akwai wutiri shine raka uku nan na magaruba wannan raka ɗayan sannan dare ma in ya je ƙarshe ana so ya zama akwai wutiri shine wannan shafa'i da wutiri wutiri raka ɗayan shi yasa ma za ka ga ko ba a jam'i kai magaruba ba ka gani za a yi jam'i ba a yadda ka canza ba inda ka riga ka yi ta saboda wannan raka ukun tana da nata ma'ana musamman yace wala ya qasuru hatta yujawiza buyutal misri mutum ba zai kasar ba har sai ya ketare gidajen wannan birnin da yake ciki zai bar garin ba zai fara kasar ba sai ya ketare gidajen wannan ainihin birnin wata sira khalfahu ta kasance duk ya bar gidaje a baya ya fito wajen gari laisa baina yadayhi wala bihi za'ihi minha shay'un babu wani abu minha daga ainihin gidajen garin baina yadayhi a gaban shi nan gaba ba zai tarar da wasu gidaje ba wala bihi za'ihi haka nan daura da shi gefen shi daman shi dagun shi gaba ɗaya ba sauran gidaje kaga ya bar gari kenan daga nan sai ya fara ainihin kasau kaga yanzu a nan sai mu ce to garin da yake haɗuwa da gari ba yanzu misali kamar yanzu ko garin nan ma ya kusa ya so mu haɗuwa da wasu garuruwa ko to yanzu in ka bar iya na garin shikenan yanzu misali ka fita a garin nan ka je ka je irin su tashan joni din nan ai ka riga ka bar garin nan in ka samu wani gida a can ma za a ce ai wannan gidan auno ne ko wannan gidan kaza ne to kaga ba zai yi a ce sai ka bar garin gaba ɗaya ka bar wannan gidajen ba in dai ka fita daga Maiduguri ka bar gidajen Maiduguri gaba ɗaya da gonakinta za ka fara ƙasarun ka kawai. Ko da a gaba ko su gine-gine wanda ai wayannan gine-ginen sun zo sun riski garin ne asalin su ba garin bane kaga ba sa cikin hukuncin ainihin cikin gari kenan. Aha. Sun malayu mu sannan mutum ya fara ƙasar nan ba zai cika sallah ba hatta yarji an yi tafiya har sai ya dawo ilaiha zuwa ga wannan gurin da ya fara ɗin. Au, ko kuma bai dawo gurin ba amma yu ƙari ba ha bi aƙalla minan mili, ya kusanci wannan gurin da ƙasa da mil ɗaya. Ya kusanci wannan inda ake fara ƙasarun da ƙasa da mil ɗaya sannan lokacin sallah ya same shi, to wannan kaga ma ƙara ba shi'a yu ɗa hukumu tun da ya kusa to dole zai cika sallah. Wa inna wal musafiru iqamata arba'ati ayyamin bi mawdi'in aw ma yusalli fihi 20 salatan atamma salata to nan mun ce in ka fita sai ka dawo ko to amma inda za ka ɗin shi ma muna da magana a kai in ka je ɗin kwana nawa za ka yi sallah nawa za ka yi a garin idan ka je garin sai ya zama za ka yi kwana hudu a garin da ka je ɗin to a can masalata dole mutum ya cika sallah ka sauka a garin nan ka zo misali daga Kano ne ka zo Maiduguri za ka koma ka zo wani ta'aziyya ko wasu harkokinka kana sauka a garin Maiduguri ka tabbatar da za ka yi kwana hudu a garin to ko ba za ka yi sallah ishirin a garin ba za ka cika sallah hakanan ka zo garin Maiduguri da ka buga lissafi za ka yi sallah ishirin a garin to ko ba za ka yi kwana hudu ba dole ka cika sallah wannan a fatawan wasu imaman malikiya kenan amma kamar shi ibn al-qasim yace sai an hada biyun sai idan za ka yi kwana hudu cikakku wanda suka kunshi sallah ishirin saboda wani lokaci za ka iya zuwa gari ka yi sallah ishirin amma ko baka yi kwana hudu a garin ba ko wani lokaci kuma zai yiwu ka zo garin ka yi kwana hudu a garin amma an buga lissafin sallolin ka ba su kai ishirin ba yanzu misali mutum ne ya shigo maiduguri bayan alfijir ya hudo ka ga bai kwana a garin ba ko bayan alfijir ya hudo kan sallan asuba ya shigo gari ai bai kwana a garin ba ka ga zai asuba azhar la'asar magaruba isha har yanzu bai yi ko kwana ɗaya a garin nan ba sannan gobe a zahar la'asar magaruba isha asuba a kwana ɗaya ka isha kaga a kwana ɗaya yayi sallah tara ko sannan aka ƙara wayan gari yayi asuba a zahar la'asar magaruba isha kaga yayi sallah goma sha biyar a kwana biyu ana ƙara wayan gari yayya wannan kaga ya samu sallah ishirin a kwana nawa a kwana uku bai kai kwana hudu ba ka gani Kake itibarin maganar kwanakin baya cewa eh yinin yana fara da farkon daren ranar da yanzu kenan.
A'a, yini yana farawa da bayan hudowar alfijir.
Na'am.
Yawwa, ai go- ai in ka lura, Ba yini ba kenan.
yawwa ba yini ba fa, muna maganan kwana. Yanzu misali mutum ya zo gari bayan alfijir ya hudo, ai bai kwana a garin ba. Ko? Bai kwana a garin ba gari kuma zai wajen sallah biyar har yanzu ko kwana ɗaya bai yi ba. To irin wannan kaga zai iya sallah ishirin bai yi kwana hudu ba. To, akwai kuma wanda zai iya zuwa gari ya yi kwana hudun bai yi sallah ishirin ba. misali ya zo garin bayan sallan isha ya yi sallan isha shi ma a can ya yi kasarin shi ya shigo gari bayan sallan isha kaga an wayi gari yanzu gashi bai yi sallah ko ɗaya ba kuma ya kwana ɗaya a garin sannan yayi azhar da asar magaruba isha asuba kaga wannan in kai lissafi za a ji yayi kwana hudu ranan cikan kwana hudun an wayi gari kan sallan asuba zai bar garin kaga shi yayi kwana hudu a garin amma kuma ba sallah ishirin to yanzu yaya a wannan ƙaunin sai yace dole ɗayan biyu in zai kwana hudu ko ba zai sallah ishirin ba dole ya cika sallah haka nan in zai sallah ishirin ko ba zai kwana hudu ba dole ya cika sallah Na'am.
wannan wani kauli kenan a malikiya kamar yadda ibn qasim shi kuma yake dole sai an hada biyan Na'am.
shine muka ce wa inna wal musafiru iqamata arba'ati ayyamin bi mawdi'in ka gane ba idan matafiyin da ya zo garin inda zai zo din ko kuma inda ya sauka din yayin yan zai kwana hudu bi mawdi'in a garin au ko kuma ba zai kwana hudu amma zai ma yusalli fi 20 salatan zai zauna gwargwadon zaman da zai sallah ishirin to wannan mutumin a can masalata kawai ya cika sallah har sai yaushe hatta ya za'ana min makanihi zalik har sai ya muraita daga wannan gurin yanzu misali ka zo daga Kano Maiduguri kana so ka gama bukatun ka za ka koma Kano amma a Maiduguri nan za ka yi kwana hudu ko za ka yi sallah ishirin to yanzu kana shigowa Maiduguri daga ka shigo ba ba wai sai ka tsaya kwana hudun ba daga ka shigo tun da za ka yi kwana hudu za ka fara cika sallah sai yaushe za ka fara ƙasar sai lokacin da kuma ka tattara ka bar maiduguri za ka koma can garinku a wannan tsakanin kuma sai kai ƙasarunka shi ne hatta ya za'ana har sai ya maraita ya kama hanya min makanihi daga wannan gurin da zai kwana hudu ɗin sannan zai fara kuma ƙasar na? ya za'ana tafiya maraita shi ne ya za'ana har sai ya ainihin kama hanya yawwa yau mazani kwarai kwa kaji har ana sun kwarai karwa yawa za a ce shine tafiya mutum ya kafa hanya Aha. wa man kharaja wanda ya fita ya bar gari walam yusalli zuhra wal asra wannan fa shine fiqhun tafiyan fa Na'am.
mutum ya fita ya bar gari dama mun ce akwai inda ake fara kasar ko to mutum ne bai yi azhar ba bai yi la'asar ba ya kama hanya walam yusalli zuhra wal asra bai yi azhar ba bai yi la'asar ba gashi ya fito inda za a fara kasar sannan kuma da ya buga lissafi wa qad baqiya minan nahari qadru salasi raka'atin abin da ya saura a yini gwargwadon raka'a uku ne to sallahu ma safariyataini ya sallace su kasaru sallan tahiya kaga kenan anan in mutum matafiyi ne ba dole ne ka ce tun da azhar ta yi dole ka tsaya sai ka yi raka'a hudu sannan ka kama hanya za ku iya cewa kai jama'a mu je mu yi kasar mana gashi nan fa azhar din ta yi karfe biyu ya ku ce na mu buga mota mu fito wajen gari mun yi kasar mu yi gaba yayi Warai kuwa kana da daman ka yi a cikin gari ka cika sallah kana da daman kuma tun da dai lokaci ba zai wuce ba za ka fita kana da daman in ka fitan ka yi kasaru ka kama hanya. To yanzu misali ba ma a muktari muke magana ba a laruri a larurin ma kurewan lokaci misali bayan la'asar ne yana sauri bai yi azar ba bai yi la'asar ba kawai yace bari sai ya je bayan gari yayi. Yana kadawa da ya tafi inda ya tsaya zai yi sallah a can wajen gari sai ya zama bai wuce saura raka'a biyar ba rana ta faɗi sai mu ce to yanzu da azhar da la'asar gaba ɗaya zai- a bai wuce saurara ka uku ba rana ta faɗi sai mu ce azhar da la'asar gaba ɗaya zai yi su kasar yawwa zai yi su kasar tun da lokacin da lokacin kasar ya same shi saurara ka uku kaga raka uku nan in yi raka biyu na azhar raka ɗaya ta janyo la'asar duk sun zama kasar aha Wa- fa in bagiya kadru ma yusalli fi rak'atayn amma in ya je inda zai cancanta ya kasarun abin da ya saura bai wuce saura raka a biyu ba rana ta faɗi aura ka'atan ko raka ɗaya kaga yayi sakaci a zahar ta wuce yana zaman gari yanzu wannan raka biyu ko raka ɗaya ai lokacin da asar ne ko Na.
to yanzu in yazo sallar zura gariyatan ya sallaci sallar azhar ta zaman gida raka hudu ce sannan wal asr safariyatan la asr kuma sai yayi ta kasaru ko da lokacin tan ya riga ya wuce Na.
dama muna lura da wajabcin ne ba yin tabba dama muna lura da lokacin da sallan ta wajaba kana ina in kana zaune a gari raka hudu in kana waje raka biyu ko da ramawa za ka yi Na.
yanzu misali mutum ne bai yi azhar ba bai yi la'asar bai kama hanya yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai da ya ji har fituskum kuma da ya je fituskum din nan azhar da la'asar duk sun riga bai yi ba kuma rana ta faɗi ma yiwa da isha ne yazo zai rama to yanzu in yazo zai raman nan kasar zai yi ko cika sallah zai sai mu ce sai ya auna ya gani lokacin da ya je gurin da ya cancanta ya kasar saura raka'a nawa rana ta faɗi saura raka uku sai mu ce azhar da lasar duk kai kasaro saura raka biyu ko raka ɗaya mu ce to azhar ka bar ta kana cikin gari za ka yi raka hudu lasar kuma bayan ka fito ka bar ta za ka yi raka biyu haka abin zai tafi aha walau da kala yau kuma da mutum zai dawo tafiya li khamsi raka'atin saura raka'a biyar rana ta faɗi wannan mutumin nasiyan lahuma ya mance su ko kuma wasu larura ya sa bai yi su ba yanzu misali an kaɗo daga Kano ne ana tafiya ana tafiya garin nan za a rufe shi karfe hudu ko kuma akwai inda ko jimtilo ko ina ne karfe hudu za a rufe direba ya ce to kun gani kwana a jeji hatsari ne duk inda muka tsaya nan hatsari ne kwana kuma idan muka tsaya muka ce za mu yi sallan azhar da la'asar din nan za a rufe gari yaya suka ce mu tafi kaga larura ce an kado an kado an kado sai da aka zo Borno Express ana so ka Borno Express da ka duba sai ka ga saurara ka a biyar rana ta fadi to yanzu yaya ka shigo gari a lokacin azur da la'asar sai ya sallaci sallahu ma habariyataini sai ya sallace su na zaman gida inda yanzu ai gashi a gari ya shigo kuma akwai lokacin da zai raka a hudu na azhar kuma raka ɗayan nan ta jawo la'asar kaga ya shigo gari a lokacin da ainihin zai iya yin su sallan zaman gida sallan zaman gida zai yi fa in kana bi qadri arba'i raka'atin idan ko lokacin da aka shigo gari bai wuce saura raka hudu ba rana ta faɗi fa akalla ko ƙasa da haka ila raka'atin har zuwa ne bai wuce saura raka ɗaya ba sai mu ce to yanzu anan in ka lura azur ta bar shi yana kan tafiya yanzu wannan raka hudu zuwa ƙasa ɗinnan lokacin la'asar ne sallar zuhra safariyatan idan ya zo zai sallan azhar ne ƙasaru wal asra habariyatan la'asar kuma zai ta ta zaman gida tun daga lokacin ta ya shigo gari Bayan ma ya shigo gari ma.
eh Bayan ya shigo ya gari.
shigo gari dama ai da ta bar shi yana kan tafiya dama mun ce ana lura da lokacin da ta barka ne ba lokacin da zaka yi ta ba Na'am.
aha wa in qadima to wannan ba muna maganar rana bane wa in qadima idan mutum ya dawo fi lailin a cikin dare fa lokacin da ya dawo qad baqiya lil fajr rak'atun abin da ya saura alfijir ya hudo bai wuce raka'a ɗaya ba fa aksara ko sama da raka'a ɗaya ko raka'a nawa ma walam yakun sallal maghrib wal isha'a bai magaruba da isha ba to kaga dama mun ce magaruba ba a kasarun ta sallal magriba salasan yayi sallan magaruba raka uku wal isha hadariyata isha kuma yi ta zaman gida matukar indi ya shigo akwai saura ko raka ɗaya ne to wannan raka ɗaya lokacin isha ne magaruba ta wuce shi yana kan tafiya ba a kasarun ta yi magaruba raka uku kuma yi isha ta zaman gida tun da ya zo a lokacin ta to walau karaja yau kuma da fita ya yi ya bar gari lokacin da ya je inda ya cancanci kasar bai yi magaruwa bai yi sha ba wa kad baqiya min al-layli raka'atun abin da ya saura dare ya kare saura raka'a ɗaya alfijir ya hudo bai yi magaruba ba bai yi isha ba fa aksar ko sama da raka'a ɗaya to yanzu anan ma sallan magribi yi magaruba yadda take sun masallan isha'a safariyatan sannan sai sallan isha ta tafiya tunda wannan raka'a ɗayan lokacin isha ne ta same shi yana kan tafiya. Mu tsaya nan? To, alhamdulillah. Thank you.